الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci yau laraba daren alhamis wanda ya yi daidai da 25 ga watan ɗaya watan al-muharram bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da ainihin 40 da shida wanda ya dace da yau ashirin ne a talatin da ɗaya ga watan bakwai hijirar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu daga wannan masallaci namu mai albarka ci gaba da karatunmu na tafsiri masallacin hiya'ul sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garuruwanmu gaba ɗaya. Idan ba a manta ba, satin da ya wuce muna har yanzu ba mu gushe ba muna cikin suratul fatiha. Mun karanta aya ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu, yau za mu tashi a farkon aya ta biyar, fatin Allah subhanahu wa ta'ala iyaka na abu insha Allah.
إياك نعبد وإياك نستعين Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana bayani a cikin wannan Sura mai albarka Sura ta ɗaya ya ce, Iyaka na abudu wa iyaka na tsayin, iyaka na abudu gare ka kaɗai ya Allah muke bauta, kai kaɗai muke bautawa wa iyaka na tsayin kuma kai kaɗai muke neman taimakon shi. Ƙarƙashin wannan aya, kamar da malami suke magana musamman malamai na tafsiri da malamai na usulu da malaman harshen larabci akwai abin da suke ce mishi taqdimu ma haqqu ta'khir sai su ce da kai yufidul hasar duk abinda ya kamata a jinkirta shi a wajen magana sai aka gabatar da shi a farko to wannan yana nuna takaituwar wannan abin da ake magana a kai bi ma'ana abin da ya kamata a fara kawowa sannan a kawo wani ajerin zance wanda ya kamata ya zuwa ƙarshe sai aka kawo shi a farko to lalle yana nuna takaituwar wannan abin kaɗai ga wanda ake magana a kai misali kalma iyaka na abudu ai na abudu iyaka ina fata an gane shine yadda zance yake na abudu iyaka to sai aka ce iyaka na abudu aka gabatar da iyaka maimakon ta zo a gaba iska ce to duk inda aka samu wannan a wajen magana a ilimin larabci yana nuna takaituwan wannan abu to sai a ce a iyaka na abudu kai kadai Allah muke bautawa ba ma bautawa kowa bai halatta a bautawa kowa in ba shi ba kun fahimci wannan abin da kyau shine hikiman juya zancen ai ya Allah kai kaɗai tallin tal muke bautawa ba za mu bautawa kowa ba in ba kai ba kai kaɗai ka cancanta a bauta maka kuma kamar yadda muka sani shine ita bauta karbakallah ga wurin zama a nan ita bauta kamar yadda muka sani ita ce hikima mafi girma na halittar halittu gaba ɗaya hikiman halittar halittu gaba ɗaya shine me shine dan a bautawa Allah yasa Allah ce ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yace wa ma khalaqtul jinna wal insa ban halicci mutum da aljan dan komai ba illa liya'budun sai dan su bauta mini kuma su kadaita ni da bauta kar su hada ni da kowa yasa malami sun ce illa liya'budun ay illa liyuwahhidun sai dan su ainihin kaɗai cani ni kaɗai kar su min shirka. Allah sake ce ولقد بعثنا في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا Allah الطاغوت ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa mun aiko da manzo cikin kowace al'umma kowace al'umma an aiko mata da manzo kaman ka ce wa Allah to menene hikima aiko manzannin yace ani ibudullah dan abota wa Allah shi kadai wajitanibu taghut anisanci taghut a hikiman turo manzanni gaba ɗaya tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabin ƙarshe annabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam gaba ɗaya shi ne don a kaɗaita Allah da bauta. Annabawa sun zo ne don su yaƙi shirka su tabbatar da tauhidi a ban ƙasa. Ke sa yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Allah ce wa ma arsala min qablika min rasulin ya kai wannan annabi mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsala min qablika min rasulin kafin kai ba mu aiko wani manzo a ban kasa ba Allah ke ba wa annabi labari kafin da turo ka to babu wani annabi da Allah ya turo a ban kasa illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi zuwa ga wannan annabin kun san Allah yana yin abu sai ce muna yi ina fata an gane saboda ana ce mata nunul uzma saboda girman Allah subhanahu wataala da tumbatsan shi da mulki sai ce mun yi kaza ina fata an gane yasa masu mulki masu ke amfani da wannan yaren musamman sarakuna ina fata an gane a ce mun yi kaza muna jin ko ina fata an gane ko mun ce kaza ko mun hana kaza duk da shi kadai kuma yake magana to sai Allah ya ce ba mu aiko da wani manzo ba kafin kai illa nuhi ilayhi face mun masa wahayi wahayin me Allah ilaha illa ana ta ba abun bauta bisa ga cancanta sai ni fa'budun abauta min ni kadai tallin tal aya daya abauta wa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa wannan Allah ke tabbatarwa annabi kar ka dauka ba kai kadai muka turo a kafin kai ma annabawa da yawa su zo kuma primary assignment din shine Allah ilaha illa ana kar abauta wa kowa sai ni in ji Allah fa'budun a kadaita ni da bauta ni kadai tallin tal yasa Allah ya ce walahu man fis samawati وله من في السماوات والأرض walahu man fis samawati wa man indahu ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون
innal ladina yastakbiruna إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Allah ce lallai innal ladina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda suke girman kai dangane da bauta mini dangane da min ibada dangane da ainihin kade ta ni da tauhidi za su shiga wutan jahannama tabbas za su shiga wutan jahannama suna ainihin kaskantattu wulakantattu inji Allah subhanahu wataala to kalmar ibada yan uwa mafi girman abinda Allah zai kira ka da shi ya girmama ka shine ce maka Abdullahi ina fata an gane idan Allah yana so ɗaukaka ka sai ya kira ka da Abdullahi shi yasa shi kanshi annabin rahama annabin ƙarshe mafificin manzanni gaba ɗaya alaihi salatu wassalam Allah da ya tashi girmama shi sai ya kira shi da Abdullahi yace subhanallazi asra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kaga a tarihin duniya babu wani ɗan adam a cikin annabawa da manzanni da Allah ya karrama shi da a ɗauke shi daga wannan duniyar tamu a tafi da shi har sama a kai shi fadan Allah ya magana da Allah subhanahu wa ta'ala in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan daraja duk wani annabi sai da turo mishi mala'ika jibrilu haka ne ko ba haka ba hatta annabi Musa da Allah ce wa kallama Allah Musa ta kalima a ban kasa aka yi magana bai samu darajar a dauke shi akan shi sama ba amma shi kuma wannan sai aka turo aka dauke shi zuwa sama ina fata an gane in ji al-busairi yace saraita min haramin dailan ila haramin kama saral badru fi daji min zulmi yace saraita min haramin kai tafiya daga harami na makka lailan a cikin dare ila haramin zuwa haramin baitul maqdis ina fata an gane yace kama saral badr fi daji min zulmi yanda ka san wata dan dare sha hudu yake tafiya a cikin dukkan dare to wannan daraja ce da Allah ya bashi to Allah sai ce subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiya da bawon shi kaga sai kira shi da abduhu ina fata an gane yasa ce wa annahu lamma qama وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا yace wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu yanda al'amarin yake lamma qama abdullahi lokacin da abdullahi bawan Allah annabi Muhammad kenan kama ya tashi yana ainihin kiyamul layl alaihi salatu wassalam kaga Allah ya kira shi da abdullahi dan mai dan ya karrama shi shi yasa yace da zai kalubalanci duniya akan qur'ani sai ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
ya ce wa in kuntum in kun kasance fi raibin cikin kokonto da shakka min ma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar akan bawo mu kaga nan ma ya kira shi me da bawo mu to wannan ibada 'yan uwa mecece ibada ina fata an gane malamai suka ce da aka ce ibada akwai ita kanta ibadan karan kanta akwai kuma abin da za a yi ibadan da shi suka ce aka ce ibada shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wa ta'zima shine kankan da kai da rusunawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai aka ce hubban saboda son da ake wa Allah wa ta'ziman da kuma girmama Allah da ake wanda ita ce ibada kankan da kai da rusunawa Allah saboda kaunar da muke wa Allah da kuma girmama Allah da muke to akwai kuma abin da za a ibadar da shi sai suka ce wannan kuma ismun ne jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu suna ne gamamme definition din ibada ko abin da za a ibada da shi gamammen suna ne na duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi ya ya zamo Allah na son abu kuma ya yarda da wannan abu wannan shine ibada kun fahimci wannan abin da kyau Na'am.
Allah na son abu kuma ya yarda a yi akwai abin da yana so amma bai yarda a yi ba sai a ce eh da suka kirkiro wata sallan ka sabuwa Allah na so a yi sallah haka ne ko ba haka ba amma sai ka kirkiro sallan ka mai raka'a bakwai kuma da kafa ɗaya yake yin ta a da kafa ɗaya a ce Allah na son sallah amma bai yarda da wannan sallan ba kun fahimci wannan abin da kyau yawwa ko kuma a ce sujjaranka da tsakarka za a yi misali a daga kafa yayi sama kaga a ce wannan in sallah kake to ba irin wannan sallah Allah ke so ba ya zama Allah na son abu kuma ya yarda da shi to ibada kuma tana buƙatar sharadi guda biyu akwai condition guda biyu sai ibada ta cika kafin Allah ya karba in aka samu ɗaya babu ɗaya Allah ba zai karba ba dole a samu biyu na farko shine al-ikhlas wa ma umiru illa liya'budullah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فاعبد الله مخلصا فاعبد الله مخلصا له الدين
آه.
فاعبدوا الله مخلصا له ديني فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص
فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص أرشان سورة الكهف ومن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا to wannan shine sharadin ibada na farko a samu ikhlasi ai ibadan dan Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ba umarce su ba da ainihin su yi wani abu sai fa su bauta wa Allah amma mukhlisina lahu ddin su tsantsance ibadan ga Allah shi kadai sai Allah ce fa'budillaha fa'budillaha ka bauta wa Allah mukhlisan lahu ddin kuma ka tsantsance addinin ga shi kaɗai tallin tal kar ka haɗa shi da kowa ala Allah ce ku saurara lillahi dinul khalis tataccen addini na Allah ne shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa to yan uwa sharaɗin ibada yi don Allah a wannan gaban ya kamata duk mai ibada ya sani wala duk abin da kai ba dan Allah ba babu lada kun fahimci wannan abin da kyau Na'am.
duk abin da ɗan adam zai yi don ya burge wani ko ya burge wasu ko don neman kuma matukar ibada ce to babu lada ita ibada ana yin ta ne ibtida a wajen illa don neman yarda Allah subhanahu wataala wannan sharadi ne mai girma da duk musulmi ya kamata ya san shi kuma ya kiyaye yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim manzo Allah ya ce Allah ya ce ana aghna shuraka wa 'ala shirki ni na wadata maudaci ne ga barin shirka masu shirka sai ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki na ibada ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirku duk wanda ya aikata wani aiki amma cikin aikin ya hada ni da wani to zan kyale shi da wannan shirkar nashi Allah zai ce baya bukata shirka mafi girman abin da Allah ya tsara shi ne shirka mafi girman abin da Allah baya so shine shirka kuma bayan da za a yi Allah ya halice ka ya samar da kai daga babu zuwa akwai ina fata an gane shi yake baka lafiya ya baka ji ya baka gani ya baka duk abin da kake wa'ata ku min kulli masu alzumu ya baku duk abin da kuka tambaye shi kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna insana la zalumun kafar a wani kuwa ce inna allaha gafurun rahim suratu annahal ko to a wannan gaban bayan da za a yi wanda ya maka wannan ni'ima ga iska tana kadawa kana shaka ya sanya ma bacci kai bacci ya farkar da kai ya maka duk wannan ni'ima kuma ya ce ka bauta min ni kadai ka hada shi da wuri Na'am.
kun gane hatsarin abu akwai raina Allah a ciki yanzu adal misali kamar mu ne a nan sai a ce a wurin karatun nan sai mu gayyaci mai martaba sarkin gombe yanzu wannan majalisin an gane ko da ya zo shi aka tashi a karatu zan yi bayani ko aran ma kuma labakar ko kwamanda ya ce mai martaba muna godiya a kone fili a bypass mun baka da kai da mai gadin masallacin nan wajen kuraba wannan girmama shi muka kore na shi muka yi reni ne na ƙarshe ba in akwai fada haku su sayar da ƙarfin su ya ƙare haka ne ko ba haka ba matsayin shi ya wuce ka haɗa shi da wani kun fahimci abu to girman Allah ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani a wurin ibada kun gane hatsarin shirka ko to shi sa ƙa'idan ibada na farko komai a yi ta don Allah abu na biyu kuma shine ya dace da karantarwa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya dace da abin da annabi ya zo da shi ke sa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki malamai suka ce wannan hadisi karfin shi da fadin shi ya fi man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minna fa huwa raddun dan shi wancan yana magana wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addinin namu wanda ba mu muka yi umarni da shi ba an mayar masa ba za a karba ba to wani zai iya yi ci ai ba ni da kirkiro ba ina fata an gane to sai annabi ya ce mana amila amalan kai ka kirkiro ba kai ka kirkiro ba matukar kayan aikin ka shiga ciki kun ban cewa abin da kyau to duk aikin da aka ya zama annabi ne koyar ke sa shekul islam mujaddadi dan fodiyo Allah mishi rahama na ce mujaddadi saboda aka ake faɗa da hausa amma a larabci mujaddadi ne bil kasra ina fata an gane shehu mujaddadi wannan hausa ne amma a larabci mujaddid ina fata an gane yawa to shehu usman bin fodiyo Allah mishi rahama ya kawo kissan wani bawan Allah wanda ya ji an ce annabi ya faɗa cikin hadisi alaihi salatu wasalam ta duk wanda yake ya yi sallan farilla hadisi na cikin musulun ya ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 sai ya cika da nadari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi walau kana mithla zabadil bahr za a gafarta masa zunuban shi ko da sun kai kofancin shi ne ji wannan hadisin sai ya ce tabani ɗari ɗari mazan na ina fata an gane kaga shi ɗari yake kuma mai yake subhanallah ba shar yake yi ba sai mafarki idan Allah na son ka da rahama yana iya maka wahayi cikin mafarki na a hana ka wani abu sai sa annabi ya ce kyakkyawan mafarki wahayi ne juz'un minan nubuwati an yanke wahayi na annabta sai dai mafarki mai kyau da mummuni za su dinga yi shi ba wahayi ba ne irin wahayin annabta kun gane bambanci abin shi yasa abdullahi bin umar ya yi mafarki an tashi kiyama an kai shi wuta abdullahi dan umar ba dan sayyidina umar kanin asma'u matar manzo Allah alaihi salatu wassalam hankalin shi tashi kuma yana tsoron ya je wurin annabi ya gaya mishi a ce ya tabbata sai ya rasa yadda zai yi sai ya suɗa ɗaya shiga gidan annabi alaihi salam ya je samu yassa tun da yassa tana gidan asma'u binci abubakar ya je gaya mata ni fa ga halin da nake ciki kin ji kin ji kin ji kin ji nake to za a gaya annabi ya ce wai ana nan dai annabi ya zo ta gaya mishi annabi hafsa jazakallahu kana hafsa hafsa binti umar ya ce ni'mal abdu abdullah madalla da bawa abdullahi madalla da bawa abdullahi kaga wannan menene yabo ne yace ina ma da yana qiyamul layl haka annabi yace ina ma da yana qiyamul layl sai ce okay wato na kasance ina yawan sallar da sai na dena wato wani ake min zikir ina tun daga rana har yaba duniya bai fashi qiyamul layl ba abdullahi bin umar an gane ko to irin wannan mafarkin mummune suna yi to sai mafarki an tashi kiyama ana rabon ladan masu tasbihi bayan sallah ya zo sai aka kore shi ya koma gefe ya ga ana ta bawa mutane lada suna wucewa ya ƙara dawowa ya ce kai ni fa ɗari ɗari ma nake aka ci annabi talatin da uku ya ce kai da haka aikin ka ya ɓaci sai ya farka daga bacci ina fata an gane to duk ibadan da za ka yi zama annabi ne koyar da kai alaihi salatu wassalam kar ka yadda da duk wani dabaru da za a maka kasa akwai masu zakin baki da dabara bid'a ce tantiriya sai a gyara ta ko ban tana abin da kyau a wanke ta a shafa mata mai da soso da sabulu kaka tana kyalli to hakikanin gaskiya shine ibada dole ya zanto annabi ne ya koyar bisa fahimtar magabata na kwarai duk wani ibada ya zama sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina irin su imam malik da sauran waɗanda suka bi bayan su sun fahimci wannan a matsayin wannan ibada ne wannan addini ke sa imamu malik ya ce duk abin da bai zama addini ba a zamanin sahabbai falam ya kulil yau madina a yau kan ba zai taɓa zama addini ba zamanin imam malik ba tsakanin aihuwar shi da rasuwar annabi shekara ɗari ne da ainihin a shekara casa'in ne da uku ƙasa da shekara ɗari amma yake wannan magana an fahimci wani abin da kyau to sharaɗin ibada ya zamto dole wannan ibada annabi da koyar da ita shine ma'ana iyyaka na'budu gare ka muke bauta kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon ka wa iyyaka nasta'inu din nan neman taimako shine da aka ce wa iyyaka nasta'inu ba ma neman neman taimakon kowa sai kai sai malamai suka ce abinda ake nufi shine duk abinda ba ma iyawa sai Allah baka neman taimakon wani akai ko ban san abin da kyau idan ka cewa da taimaka min da aron mashin ɗinka ko mota ko keke wannan ya halatta taimaka min da abu kaza ina fata an gane abin da ɗan adam na iyawa wannan ya halatta amma neman taimako abin da ya shafi lafiya misali ko aihuwa ko a ce arziki ina fata an gane ko aljanna ko tsari daga wuta ko neman kariya daga wani bala'i wannan duk aikin Allah ne sai da ɗan adam ya zamo shi sila ne ko sabab kun fahimci wannan abin da kyau asali wa ke kare bayan shi Allah ne amma ki a ɗauki jami'an tsaro ya zama ittikhadu sabab ya halatta a yi riko da sababi kun gano na abin da kyau amma kar ka ɗauka cewa jami'an tsaron nan su za su baka kariya ko Allah baya su bani zai yi a ka nemi kariya a wurin Allah sai ka rike sababi kuma a ƙasar da ya halatta a mallaki bindiga sai ka mallaki bindiga ina fata an gane ko duk abin da zaka kare kanka yasa ake kulle gida ake sa kwado ake saki ake waye akai kuɗi banki ina fata an gane wurin da yake da hatsari karka yi tafiyan dare kaga duk wannan sababi kake riko da shi amma mai bada kariya kuma shine Allah subhanahu wataala yasa annabi Yunus da ya fahimci haka da ya fada cikin kifi me yayi ya kira sunan wani mutum ya kira mala'ika wa ya kira arama وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ce wa zannuni in zahaba mughadiban annabi Yunus shine zannun ana a lokacin da ya tafi ya bar gari yana cikin fushi Kissa ce sananniya dangane da annabi Yunus da ya shiga cikin jirgin ruwa ana tafiya aka ga jirgin nan fa ya fara tangal-tangal akwai alamun da nufi a ci sai aka ce ai ya kamata a ɗauki mutum goma ne aka ɗauki mutum sha ɗaya misali kenan to dole fa a sauke mutum ɗaya to a nan ne malamai suka ce ana tafiya a cikin jirgi da mutane kamar ashirin ko ashirin da biyar sai aka jirgi zai nitse aka ce ai asali jirgin mutum ashirin yake ɗauka kuma ana tsakiyar teku sai an rage mutum biyar ya za a yi wasu malamai suka ce sai a sami tsofaffi sai a wurga su baba ku yi haƙuri an gane ko yawa saboda ai su sun ɗana yawa tun da sun ɗana a bar yara masu dan ɗana ina fata an gane matasa sun fi son wannan fatawan wasu malamai suka ce a da tsoho da yaro da kwarijo da kowa babu magana a zaɓiwa ne ƙuri'a za a yi ƙuri'a za a yi duk wanda ta faɗo a kan shi ko saurayi ne ko tsoho ne sai a jefa shi a cikin ruwa saboda mai a musulunci ya halatta a halaka mutum ɗaya ko biyu don a kare rayuwar mutum ashirin ko sama da haka wannan ya halatta shi sa idan kana tafiya a mota da mutane da yawa sai wani gifto maka idan ka ɗauke za ka faɗa ka kashe mutane da yawa shi ya halatta ka buge shi ina fata an gane kuma har a dokar najeriya ma ya halatta rosafti sun san wannan abu ina fata an gane to a wannan wurin annabi yunus sai kuri'a ta faɗo kan shi aka yi kuri'a jirgin ruwa teku sai ya ɗauko teku sai tafi annabi yunus kai haƙuri dama so ba san shi ba aka kama shi aka wurga shi cikin teku to dama ya yi wa allah laifi ne laifi irin nasu na annabawa akwai abin da in annabi ya laifi ne a matsayin shi ina fata an gane wanda in kai ga magari kai allah ba zai kama ka da laifi ba aka jefa shi a cikin ruwa yana fada kuma sai kifi ya haɗe shi to da ya shiga cikin wannan kaga zulmatun ne ba mu hafan ba ba cikin tekun duhu ne na farko duhu uku ya shiga ciki ga duhun dare don tafiyar dare ake ga duhun cikin teku ga duhun cikin kifi da ya fahimci ya fada cikin wannan abun sai ce la ilaha illa anta kisa Allah ce fana da fi zulumat malamai suka ce duhu ne na dare da duhun teku da duhun kifi cikin kifi sai ce la ilaha illa anta ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai kaga tsantsan tauhidi kenan yace subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin lalle na yi laifi na kasance cikin azzalumai na zalunci kaina yana nufin yayi wa Allah laifi iya wannan kalmar ya dinga maimaitawa Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون yace da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba tasbihin nan shi ya tsiratar da shi Allah ce la labitha fi batnihi da ya zauna a cikin wannan teku har tashin kiyama a cikin wannan kifin da mun bar shi ya zauna a cikin wannan kifin ila yawmi yub'athun har ran tashin kiyama amma saboda tauhidi da tasbihi da kankan da kai ga Allah Allah sai ainihin samu shi ina fata an gane Allah tsiratar da shi yasa Allah ce fastajabna lahu فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah ce sai muka tsiratar da muka amsa mishi muka amsa masa kiran da ya mana wa najjaynahu min al-ghammi muka kuma tsamar da shi daga cikin wannan masifa da ya fara wannan bakin ciki da damuwa da ya tsinci kanshi Allah sai ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka muke tsiratar da duk masu imani duk wanda yake mumini ne in ya kira Allah to Allah zai amsa mishi yasa annabi fara cikin hadisi yake cewa alaihi salatu wassalam ina mamaki wanda zai shiga bala'i ya manta da wannan addu'a wallahi duk halin da ka shiga kai ta maimaita wannan abu kai ta maimaita la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin ya zamo ka rike shi lailan wa nahara wallahi zaka sha mamaki ko menene Allah sai ya fitar da kai karfin imaninka Allah zai kalla ya aiki da shi ina fata kar kai shakka kar kai kokonto an bayyana wannan abin da kyau to yan uwa wannan shine abin da tauhidi yake karantar ba a kira kowa sai Allah shi yasa yan uwanmu da idan za su fadi su kira sunan wani wannan haramun ne ko ka kira sunan mala'ika jibril ko ka kira sunan annabi musa ko isa ko ibrahim ko annabi muhammad alaihi wasallatu wassalam ko ka kira sunan wani shehu na da ne ko na yanzu duk ba daidai bane ba Allah kada yake kira zaka fadi subhanallah bismillah au ka kira Allah da kowane irin suna amma ka kira sunan wani kuskure ne. kuma haramun ne a musulunci kun fahimtar shi ma wannan bawa ne in tad'uhum la yasma'u du'a'akum إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah ce idan ma kun kira su ba sa jin kiran da kuke musu in kun kira su ba za su yi amsa muku ba in ma sun ji ku din ba za su yi amsa in ta da ohun la ya sama wujo a idan kun kira su ba za ma su ji kiran da kuke musu ba walau sami'u masa jabu lakum inda za su ji kuma ba za su yi amsa muku ba sun mutu suna cikin kabari sannan inda rigiman take kuma wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Na'am.
ran tashin kiyama su ce masu ba su san ku ba su kafurce wa shirkin ku ce shi ba ruwan shi bai ce ku kira shi ba kalli dai daraja da matsayi na annabi isa ran tashin kiyama zai ce shi ba ruwan shi ma qultu lahum illa ma amartani ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Allah zai tambaya annabi Isa ana bauta maka a duniya an ce kai Allah ne an ce kai dan Allah ne an ce kai ruhi mai tsarki ne kai kace ai wannan abu yake subhana sarki ya tabbata maka ya Allah ma mulki lahum illa ma amarta bi ba abinda na umarce su da shi ba abinda na gaya musu face abinda ka umarce ni da shi ana ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji ni da ku duka bayin Allah ne wa kuntum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim zan ina na kasance mai ba da shaida a kansu a lokacin da nake rayu ina cikin su amma falan mata wafaita ni kunta an taraki ba ne a lokacin da ka karbi rayuwana kai kake gadin su kai kake ni ban san me suke ciki ba wa anta ala kulli shay'in shahid annabi isa duk da yana cikin manyan annabawa guda biyar wanda suka fi kowa daraja amma ran tashin kiyama zai ce bai san abin da kiristoci suka yi ba to dan Allah idan annabi isa zai faɗi wannan ina ga wani waliyi ko wani shehi shine min babu aulakiya babu wani waliyi ko wani shehi da zai kare kara da gobe kiyama ina fata illa al-iman wal amal salih imaninka da aiki na gari da biyayyanka ga manzon Allah alaihi salatu wassalam balle kuma a ce wa'a yanzu ka kira shi ai wannan ya mutu shekara wajen dubu da ya wuce misali an fahimci wannan abin da kyau a takaice wannan shine abin da ya kamata duk mai imani ya sani ba a kiran kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman agajin kowa sai Allah subhanahu wataala an fahimci wannan abin da kyau duk wanda zaka kira ka kira Allah duk wanda zaka daga hannu kai addu'a to ka kira sunan Allah duk lokacin da kai sujjada zaka roki Allah kira sunan Allah kar kana sujjada kuma kana kiran wani ka daga hannu kana kiran wani wannan kamun kafan ita ce abin da su ma kafare suka ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa a ba fa bauta musu muke ba kamun kafa muke da su ina fata an gane shi annabi aikin shi ne zo abin da ya shi ne alayhi salatu wassalam ya sada mu da ubangiji ba shi ne za a bautawa ba kun gane ko aya zai koya maka kai ma ga yadda za ka yi ka haɗu da Allah ɗin abinda annabi ya koya sahabbai kenan to wa haka ya kamata kowane mai imani kuma ya zamo iyaka na abu wa iyaka na sa'in sai Allah ya ce ni
اهدنا الصراط المستقيم bayan mun tabbatar wa Allah cewa shi kaɗai muke bauta shi kaɗai muke neman taimakon shi to Allah sai ya koya mana kuma wata addu'a mai mahimmanci saboda wannan rayuwa ‘yan uwa tana da tsayi ba wanda ya san gobe da ji ɗan adam ko ka iya canzawa shi kuma Allah baya so ka canza in ka gane gaskiya saboda siffar shi na da sunan shi na ar-rahman ar-rahim wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta ma mai komai Allah so yake a masa da'a a shiga aljanna shi Allah ba so yake ba a shiga wuta to tunda kun fahimci gaskiya har kuna bauta min ni kadai har kuna neman taimakona ni kadai Allah ce to ga shawara ku dinga karanta ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya ihdina ka shirye da mu as-sirata al-mustaqim hanyar nan mai kakkiya wacce babu karkata a cikin ta to kaga anan yan uwa idan har Allah zai umarci manzon Allah alaihi salatu wassalam tunda duk umarni shine farko Fatiha shi aka kawo wa shi ya fara jin ta kafin ya gaya wa sahabbai har zo zuwa gare mu ko ba haka ba ihdinas siratal mustaqim kuma Allah ya sa a faɗi wannan sau 17 kullum a cikin sallah raka'a 17 kullum muna ta maimaita ihdinas siratal saboda me saboda dan adam yana iya canzawa sai ka ga yau kana bin Allah kana da imani kana ibada kana wane ne kana kuka kana zubar da hawaye wallahi karshen rayuwarka sai ka birkici ka koma na amshaki azzalumi ko makaryaci ko maciyin amana ina fata an gane komai sai ya faru to Allah bai so hakan ya faru sai ce ka dinga addu'a ihdina siratal mustaqim shi yasa annabi yake cewa nana Aisha tace yana cikin abin da annabi yake yau memetawa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini ya mai ainihin jujjuya zukata saboda zukatan a hannun Allah suke yana juya su yadda ya ga dama to ya mai juya zuciya sabbit kalbi ala dini ka tabbatar da zuciya ta akan addini shi yasa kar ka ga wani yana rayuwa wanda yake ba mutumin kirki ba a kila mashayi ne kila dan shalisho ne kila karuwa ce kila bai damu da sallah ba ka dauka wannan ya halaka mu mun tsallake wallahi ba haka abin yake ba ta iya yiwa gobe zamo shi ne mutumin kirkin kai mutumin banza ta iya gobe wannan karuwar ta zama ustaziya ta yi aure ta zauna ta mutu kuma ta shiga aljanna ba wanda ya san gobe in banda Allah to kar ka taba ganin wani wanda yake kan kuskure yana kan halaka kai farin ciki kai murna kai ka gode wa Allah da ka gane gaskiya kuma ka ji tsoron kar gobe mana zama iri shi ya Allah ka kare ina fata an gane ihdinas siratal mustaqim na'am ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik kisa Allah ya karantar da musulman duniya gaba daya a cikin suratul ali imran rabbana la tuzigh qulubana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana karka karkatar da zukatan fa da iz hadaitana bayan ka shirye da mu bayan mun fahimci gaskiya muna bin ka sau da kafa ya Allah karka karkatar da zukatan mu mu koma mutanen banza la tuzigh qulubana fa da iz hadaitana yace wa hab lana min ladunka rahma kama na kyautar rahma daga wurinka innaka antal wahhab kai ne mai yawan kyauta kai ne mai kyautan da baka gode kai ne mai kyautar da baya karewa kuma kai ne mai kyautar da baka gajiyawa an bancin abin da kyau kamar da al-musairi ya siffanta manzo Allah cikin shiriya yace wa mannun wala mannun wa sabbu wala atu wa mannun mai kyauta ne wala mannun ko baya gori ina fata an gane wa sabbun mai yafiya ne da afuwa da kauna kai wala atu baya zargi To kaga annabi aka siffanta da wannan to shi yasa Allah shi ma mai kyauta ne, kyautar da ba ta karewa, baya gajiyawa, ya ba mu jiya da shekaran jiya, ya ba mu yau kuma zai ba mu gobe da jibi har tashin duniya. Babu ran da Allah ya gajiya. To wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Kun mafi girman kyauta shine kyauta na imani. Duk wata kyauta da Allah zai maka a bayan kyautar imani. Duk abin da Allah ya ba wa Bill Gates a yau ina fata an gane da mark mai facebook da wane ne elon musk mai tesla duk waɗannan mutanen da mai amazon duk waɗannan masu uh, billionaires na duniya ɗin nan wallahi kana nan abu mala allah ya baka musulunci kana talauci gafi alkai kubanci na abin da kyau duk ni'imar da allah zai maka ta duniya in ya ana ka musulunci ka yi asara duk talaucin da kake ci in allah ya baka musulunci wallahi ka gode shi ya maka kyautan da waɗansu suna so ba su samu ba su samu ba an fahimci na abin da kyau to shi sa ihdinas siratal mustaqim kullum mu dinga neman Allah ya tabbatar da mu akan addini waɗanda kuma muke ganin suna kan bata mu musu addu'a Allah ya shirye su a kullum kai mai shiriya ko kuma mai wanda yake kan daidai kai fatan kowa ya zama irinka an gane ko ba ƙoƙarin koran mutane a ƙoƙarin a shigo za ka yi ba ƙoƙarin koran mutane za ka yi ba ke sa misali ka ɗauki matasan waɗanda ake gani ‘yan kalara ne ‘yan daba ne ‘yan sara suka ne ‘yan wane ne ya za a yi su gyaru su zamo matasa na ƙwarai shi ne babban abin da ya kamata a yi ba kyamansu da saransu da wane ne da wane ne ya za a yi wani hanya za mu bi a ba su tarbiyya ‘yan matan nan da suke shaye-shaye da shan kodin da wane ne sun lalace ya za a ce an canza wannan abu ya za a ce an mai da su mata na gari ya za a hana su wannan shaye-shaye abin da ya kamata a dinga yi kenan ba a dinga ainihin tsine musu albarka ba idan wasu ka zo kana hira da su ga komanda nan sai ka sha mamaki wata kwandishin ne ma jefa ta wannan abu wata ma hada contribution na iyayenta an gane wannan abin da kyau to idan kana magana da su za ka masu zubar da hawaye ko za ka tausaya musu Allah ta'ala ya tabbatar da mu aka hanya madadiciya sai Allah ce siratal ladina an'amta alaihim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin Allah ce da yace mana ihdinas siratal mustaqim wannan addu'a ta Allah ka dora mu akan tafarki madadiciya ka shirye da mu ka nuna mana hanya madadiciya kaman ka ce wa Allah to wannan hanyar wacce ce sai ta siratal ladina an'amta alaihim yasa wasu malamai larabci suka ce wannan jimlar badal ce ta ihdinas siratal mustaqim wasu malaman larabci suka ce aka ku bayanin ne ko ma wanne ka dauka duk akwai malaman nahwu da suka tafi akan wannan siratal ladina an'amta alaihim hanyar nan da muke roƙon Allah ka daura mu akai ita ce hanyar waɗanda ka musu ni'ima hanyar waɗanda ka musu ni'ima kaga ana ashe ni'ima shine imani ina fata an gane sabanin mu a yau sai muka akasa abu muka ainihin upside down muka juya abu a yau ni'ima a fahimtar mutane shine kuɗi as long as baka da kuɗi kai baka cikin ni'ima wannan bala'i ne wallahi duk ni'imar da Allah zai maka na lafiya ba ni'ima bace ba ni'imar musulunci ba ni'ima bace ba a kai dai a baka kuɗi shine a maka ni'ima ya halatta kai addu'a ka nemi tsari da talauci wajibi ne ma Allah ka mana tsari da talauci Amin.
wannan mugun bawa Allah ka mana tsari da shi Amin ya Allah.
ina fata an gane Amin.
babu laifi Amin dogo da kuma a wasu.
roƙi Allah ya wadata mu ya bamu arziki mai albarka halin kunci da ake ciki ba wanda yake son shi Allah ka yaye mana shi Amin.
amma mu sani babban ni'ima na farko shine ni'ima ta musulunci to mu gode wa Allah akan wannan sai ya ƙara mana an fahimci wannan abin da kyau siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗannan da ka musu ni'ima su wane ne Allah ya musu ni'ima wa man yuti illaha war rasula ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا a nan Allah ya ce siratan lazina an amta alaihim hanyar waɗannan da ka musu ni'ima su wane ne a cikin suratun nisa Allah sai ya bayani filla filla ya ce wa ban yuti illaha war rasula duk wanda ya bi Allah da manzo ya musu da'a wajen ina yi bari na bari fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim irin waɗannan mutanen suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima ya ce minan nabiyina daga cikin annabawa wasiddiqina da siddiqai dama in dai kai ba annabi bane ba to darajar ka shine ka kai siddiq kololuwan daraja daga ita babu wani. daga siddiq sai annabi yace minan nabina wasiddiqina washuhada'i da kuma shahidai waɗanda suka mutu a filin daga filin jihadi na musulunci ba filin fada da ainihin hayaniya da tashin hankali ba ina fata an gane ta Allah ce wasalihina da kuma salihan bayi To a wannan gaban kana roƙon Allah ya sa ka a tafarkin irin waɗannan mutane, tafarkin annabawa, tafarkin siddiƙai su abubakar a siddiƙu kenan. Da wannan ne ma ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri al'allama Muhammad bin Aminu Shirkiti a cikin azabul bayan da ya zo ƙarƙashin wannan ayar sai ke cewa wasu daga cikin malaman ahlus sunna sun kafa hujja da wannan ayar wajen halaccin abubakar a siddiƙu ya zama shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan annabi saboda babu wanda ya kai wannan matakin cikin sahabbai sai shi minan nabina wasiddiqina abubakar as-siddiq ina fata an gane to akan wannan suka ce ai babu wanda ya kamata ya hau wannan kujerar in ba shi ba da shi ya taka matakin as-siddiq Allah ya kara masa yadda to ana ro kana roƙon Allah ya saka a cikin waɗannan mutanen as-siddiqun da ash-shuhada da as-salihin to sai ka ce ghairul maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda aka yi fushi da su ba, wala dalil ba kuma tafarkin waɗanda aka yi fushi da su ba. Waɗanda aka yi fushi da su da waɗanda ke batattu a dalil, ghairul maghdubi alaihim waɗanda aka yi fushi da su ya tabbata cikin hadisi ingantacce ruwayan Ahmad bin Hanbal hadisi ne Hassan daga Ali bin Hatim annabi ya ce al-maghdubi alaihim sune Yahudawa. Abdalin batattu sune ainihin Nasara. ina fata an gane duk wannan annabi da kanshi ya fassara wannan aya hadisi ne kuma hasan ko sai ka ce ya Allah ka dora ni akan tafarkin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi sai ka ce ba tafarkin waɗanda aka yi fushi da su ba yahudawa ke sharrin duniya gaba ɗaya kan irin ta'addancin da suke a isra'ila a ainihin gaza ta'addancin ma hatta mahaukaci ya yadda wannan abin da ake ba daidai ba ne idan kana bibiyan abin da ake a Gaza za ka san duniya cike take da munafunci munafukai da musamman daga cikin musulmai munafukan shugabannin musulmai sun ja baki sun shiru ana ta kashe yan uwansu ina fata an gane kalli ta'addancin da suka yi a daren jiya na kashe Ismail Haniya rahmatullahi alaihi bawan Allah na gari yana da shekara 62 da wata shida da kwana biyu an haife shi ran 29 ga watan Januwari 1962 jiya suka kashe shi Isra'il da shi da ainihin wani daga cikin waɗanda suke tare da shi wasi Abu Sha'ban Allah ya musu rahama aka kai hari har cikin gida aka kashe su suna halartar taron rantsar da sabon shugaban ƙasar Iran wanda an gayyaci duk duniya gaba da har wakilan Saudiya akwai. an bayyana harka ce ta diplomasiyya ina ba harka ce ta siyasa abinda da yau ba sa gane bambancin abin da shafi addini da maganar siyasa a kaga Saudiya da Iran suna da mu'amala na siyasa akwai ambasadan su a Riyadh akwai ambasadan Saudiya a ainihin Tehran ga wannan uh, Crown Prince Mohammed bin Salman ya gayyaci hatta mukta da sadar zuwa Jidda su limitin da shi shi ne shugaban Shah Iraki gaba daya ya gayyaci Hassan Nasrullah zuwa Jidda sun yi mitin da shi shi ne shugaban Hezbollah na duniya kan kungiya ce ta 'yan Shi'a to na harka ce ta diplomasiyya na siyasa suna mu'amala da yan shi'a da amerika da ingila da faransa da kowa da kowa an gane wani abin da kyau wani harka ce ta duniya dole ka yi da kowa an gane wani abin da kyau to a daina cakuɗa abubuwan ba maganar sallah da azumi da tauhidi ake a magana ce ta siyasar duniya to idan mutum bai gane wannan ba sai ta cakuɗa abubuwan to mu ma a nan kasan sai mun gane wannan abu ƙauyancin da ke damu mu kenan akwai abin da ba sa shiga juna dole ka raba su harka ta siyasar duniya daban idan muka zo babin addini ko mu'amalar mu da kai nan ma daban kun fahimci wannan abin da kyau yasa a cikin APC da PDP akwai musulmi akwai kirista akwai dan iska akwai dan arziki akwai karo akwai mata aure ko ba ka bane ba to dole ka gane wannan abin dole aka sa tafi ba za ka iya raba su kun gane wannan abin da kyau da wannan kuma ake cin zabi ba da kalmatin shahada ba To idan ba mu gane wannan ba za mu yi ta tafiya cikin ƙauyenci kuma ana ta cutar mu, ana yaudarar mu kuma da sunan addini. Dole mu dinga bambanta al'amura Yahudawa su ne waɗanda Allah ya fushi da su don me sun san addini gaskiya ne sun fi kowa ba sanin manzan Allah. Allazina atina humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Allah ce allazina atinahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi ya'rifunahu sun san shi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kama ya'rifuna abana'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su sun san annabi cikakken sani amma da yazo suka ki su imani da shi sun san gaskiya sun take ne suka zama al-maghdubi alaihi Allah ya fushi da su su kuma abdalai su ne nasara ya zaka lokaci Allah na da wannan aiwa wanci ne yasa su addinin nasu ma rashin hankali yasa saboda wayo irin na yahudi zai ce da kai da ya shiga coci wanda ya shiga masallaci kuma hakan in ka haɗu da bai yahudi ka gwada tambayi zai gaya maka in ka zauna inda yahudawa suke in kana mu'amala da su kuna hiran addini za ka ga ya fi yadda da musulmi akan kirista sannan shi asalin bai yadda da annabi isa ba a addinin su ma su sun ce ma shi dan zina ne wa iyazu billah iyazu billah ina fata an gane kasan ta'addancin yahudawa ke sun yi wa annabi musa rashin mutunci kala kala kuma shi bai hude da ɗan'uwansu sun kashe annabawa babu iyaka annabawa kuma ɗan'uwansu ne yahudawa yaransu ne allah bai al'umman da ta masa rashin kunya kamar yahudawa ba yasa kira su da almazgubi alaihi ga ilimi ga annabawa ga ni'imomi ya basu amma duk da haka sai suka dinga saba wa allah to su kuma abdallin su da ainihin wane ne batattu saboda ne su sun bata ne saboda akan jahilci suke addini kaga bulus bai fa ga annabi isa ba amma shi ne mai ruwayan bible bai taba ganin annabi isa ba ya zama hamshakin makareci kuma har yau da ruwayan shaƙi yake ina fata an gane to kaga mu kuma duk wanda bai ga annabi ba in ya kawo hadisi a ce hadisi ne mursal wa mursalin minhu sahabiyu saqal wa qul garibi mara wa rayu fakat jibe baiti dole kaga annabi kafin ka ce mana annabi ya ce to su a bulus bai ma ga annabi isa ba kuma shine amshakin rawi rawahu bulus kuma ce mata hukum alaihi Allah ya sauke a takaice ne kamata mu tsaya shine karshen wannan sura kamar da muka faɗa tun a wurin muqaddima kalman amin ba ta cikin fatiha amma sunna ce da annabi sunnanta in an karanta fatiha a ce amin amma amin ba qur'ani ba ba qur'ani bane ba addu'a ne da yazo a cikin hadisi ina fata an gane saboda haka muna tawassuli da ainihin waɗannan ayoyi masu albarka da muka karanta guda bakwai da wannan sura mai albarka Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da ke cikinta da ainihin gafarta mana duk da muke kuskure da biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi duniya da lahira da tsare mai tsare mana imanin mu سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا